بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar asabar 14 ga watan zulkada shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin uku ga watan yuni na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 323 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكف سني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وانا لتافي نزاد المعاد لتافي ننقومي دروانكا دنغني تفركي مايكي صلى الله عليه وسلم da al'adunsa da addininsa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran rayuwa da hulɗar shi da jama'a malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda ya je kasan makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi idan ba manta ba muna ci ga da bibiyan ibnu qayyim al-jawziya inda yake mana tarihin al-wufud wato tawaga daban-daban waɗanda suka dinga zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina musamman ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa don jin labarin musulunci da kawo masa tafa da bayyana imaninsu. Za mu tashi inda ke cewa faslun fi ƙudumi wafdi na jirana alaihi sallallahu alaihi wa ala'ali wa salam. Wannan gaba za ta yi bayani a kan zuwan tawagar mutanen Najran ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wa salama. Malin ya ce, Kalabin Isaka وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة ابن إسحاق yake fada kamar da yake cikin asira tashi da kuma dalailin dalail nubuwa na Imam al-Baihaqi Allah ya gafarta musu gaba daya cewa tawagar kristocin garin Najran sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi garin Najran wanda yanzu yana kasar Yaman ne ya shahara da cewa gari ne na kristoci akwai abin da ya faru a tarihance garin ya zama dandali na kirista an yi wani sarki cikin sarakuna na ƙasar yaman sarakunan himyar wanda yake ce mushi zunuwas zunuwas ɗin nan ya kasance ba yahude ne mai ta'assubanci sosai ya rayu kamar shekaru 500 kafin zuwan musulunci wannan ta'assubancin da yake da shi da yahudanci sai ya sa ya zalunci kusan duk wata al'umma da ke ƙasar yaman in ba yahudiya ba ce idan kai kirista ne ko ba ma guje in dai ba addinin yahudanci kake bi ba to ya dinga zalunta su kisa da kamu da duka da tirsasawa kai hasali ma wasu malaman tarihi suna ganin ma shine sarkin da Allah yake ba da labari wanda ya kona ashabul ukhdud wanda ya dinga sa su suna shiga wuta domin a tarihance ya tabbata shi ma ya yi kiristoci irin wannan azaba a tona rami a zuba itace a hura wuta a ce musu ko dai ka fita daga kiristanci ko kuma ka fada cikin wutan to ya Allah da gaske ne sune Qur'ani yake ishara ko kuma wasu al'umma ne masu irin wannan tarihin domin a da an samu sarakuna dama da suka irin wannan zalunci amma dai shi ma ya tabbata ya irin wannan da a lokacin sai kiristoci suka dinga guduwa zuwa Najran suna yin mafaka a can so ita kuma Najran tana samun kariya daga sarkin Bizanta wanda shi ma sarki ne na Kiristoci yana kare ƙasar saboda sai garin ya zama gaba ɗaya cibiya ce matattara ta Kiristoci kuma har yanzu da muke magana ƙasar tana da tarihin Kiristanci tana da yawan wato sha'abiyya ta Kiristanci da haka duk lokacin da kaji an yi labarin su zaka ji an ce nasara najran kiristocin najran saboda garin su fa haddathani muhammad ibn ja'far ibn zubair qala kadima wafd najran ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn al-Awwam ɗaya daga cikin fuqaha'ul Madina wanda ba da yake bai da riwaya daga sahabi saboda wannan isnadi ne munqati mu kiyaye cewa ya ba da labari ga wani abu ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma riwayoyinsa ba daga sahabbai bane yace fadakhalu alaihi masjidahu kiristocin najirana sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun shiga masallacinsa ba'da salatil asr bayan sallar la'asar fahanat salatuhum sai lokacin addu'an su yayi faqamu yusalluna fi masjidihi sai suka miƙe suka fara ibadar su a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa arada nasu man'ahum sai mutane suka yi nufin su hana su faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da su da'uhum ku kyale su fastaqbalul mashriqa sai suka kalli gabas fa sallu salatuhum suka yi irin sallar su na san wannan kisa ta shahara a cikin mutane to kaji asalin ta kuma da'ifiya ce saboda isnadi ne mai rauni sannan kuma matanin munkari ne masallaci da aka yi shi dan abutawa Allah shi kadai bai yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda a zo a yi bautar Jesus a ciki a ce Allah ɗayan uku ne abinda an fada sama tana kusa da ta fashe takadu samawati tafattarna wa tanshaqul abdu wa takhirul jibalu hadda anda awlir rahmani walada wa yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada Allah Allah ya kuma zalla sai sama dan ya yaki da shirka kuma ya bari ana shirka masallaci shi wannan ba zai yi saboda wannan kisa bata tabbata ba masu kawo ta da kokarin nuna cewa musulunci yana da saukin kai yana da fahimta manzala sai sama ya bada dama amma yi interfaith a masallacin shi to wannan wannan hujja ta su ta fadi sai su nemo wata ba hujja bace ina fata mun gane saboda riwaya ce take mai rauni saboda gashi tun farko mun ambaci cewa Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn al-Awwam bai da riwaya daga wani sahabi kamar da malaman tarihi suke fada wallahu a'lam qala ibn Isaqa yace wa haddazani Yazid ibn Sufyan haka yazo anaku ko Yazid ibn Sufyan to wannan kuskuren inji ne Buraida ne Buraida ibn Sufyan an ibn al-Bailamani an Kurz ibn Alqama qala Kurz yace kadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wafdu nasara najrana 60 rakiba tawagar kiristocin najrana sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tawagar a cikin ta akwai mahaya mutum 60 minhum arba'atun wa 20 rajulan min ashrafihim a cikinsu akwai mutum 24 dozin biyu cikin jagororinsu wal arba'atu wal ishruna su kuma sauran 24 din minhum thalathatun thalathatu nafarin ilayhi ya'ulu amri waɗannan mutane 24 din a cikinsu akwai wasu guda uku wanda su ne shugabanni duk wani abu da za a yanke na hukunci a ƙasar Najrana to al'amarin yana hannunsu daga cikinsu akwai al'aƙibu amirul ƙaumi jagoransu mai suna al'aƙib wa zura'ihim shi ne mai yin tunani a cikinsu wa sahibu mashuwaratihim da kuma wanda yake ainihin wato kula da shawararsu shi ke ba su shawara allazi yasdiru la yasdiruna illa an ra'ayihi wa amri wanda ba sa yin komai sai da tunaninsa sai da ra'ayinsa sai da umarninsa wasmuhu abdul masih ana ce mishi abdul masih wasayyidu ɗayan kuma shi ne simaluhum wa sahibu rahalihim mai kula da kayansu da naɗewa da ƙullawa da sauransu kama a ce wato chief security kenan wa mujtami'uhum wanda yake kuma shi ke tattara sana su tattara wasu muhul aiham sunan shi kenan wa abu haritha ibn alkama abu bakr ibn wa'id usqufuhum sai kuma babban pastor ɗinsu mai suna abu haritha ibn alkama wa habruhum shine malamin su wa imamuhum shine jagoran su wajen addini wa sahibun midrasihim shike kula da addu'o'i da ibadarsu malik yace kana abu haritha qad sharufa fihim wa darasa kutubahum shi wancan abu haritha da aka ambata wannan malami ya samu daukaka a cikin su ya karanta littafan su wa kanat mulukul rumi min ahli nasraniyya qad sharafu sarakunan kristoci daga cikin rumawa mutanen bizanta sun girmama shi wa mawwaluhu suna bashi taimakon kudi suna financing dinsa wa akhdamuhu sun mai da shi ma'aikacinsu yana da albashi wa banau lahul kana'isa sun gina mishi coci-coci kamar da kaga har yanzu kiristoci haka su wanda suka samu a cikin ku ya yadda zai halaka ya bi su to ba abin da ba za su ba shi to balarabe ne ya yadda zai shiga kiristanci kuma suka ɗauke shi suka tafi da shi suka koya mai kiristancin suka dawo da shi suka ba shi mukami yana samun kuɗi yana da gine-gine na coci-coci yana da mutunci da ɗaukaka a cikinsu wa basa ko alaihin karamati suka ba shi mukamai mabambanta lima yuballighuhum anhu yablughuhum anhu min ilmihi wa ijtihadihi fi dini saboda labarin da suke samu cewa yana da ilimi kuma yana da kokari a cikin yada addinin sa na Kirista falamma wajjahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min najrana yayin da aka aiko waɗannan mutane daga najran su zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jalasa abu harifata ala baglatin lahu muwajjihan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zauna akan wata alfadara tashi yana fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila jambihi akhun lahu yuqal lahu kurz ibn alqama yana kusa da wani dan uwansa da ake cewa kurz ibn alqama yana tsaye shi kuma a gefensa yusayiruhu suna tsaye kafada da kafada id atharat baglatu abi harith sai wannan alfadara sai ta tuntube ta yi kamar za ta faɗi faƙa lahu kurz ta isal ab'adu yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dan uwansa ya ce Allah wadaran na nesa dinna wannan wato wai yana nufin yana so ya aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'adar larabawa kamar yadda ko bahaushe yana yi idan idan idan mutum yazo zai wani tuntube ko wani abu sai a maguzance sai ya kira wani abokin faɗin shi kamar yadda mata suke wata duk wani abin ce kitiga ce shegiya uwar kishiya ko wani abu makamanta haka kishiya na fi karfin ki ko Allah ya yi maka zama kishiya ko to shi kuma sai ya duba wane ne manisanci wanda bai da alaka da shi ko wanda yake jin haushi a matsayin shi na kirista a lokacin to sai ne mai aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkaka daga wannan aibatawa ta shi faqala lahu abu haritha bal anta ta'ista sai ce kai ne dai tsinan nan ji dan uwan nashi faqala walima ya akhi yace hawa dan uwana ya zaka tsine mun faqala wallahi innahu an-nabiyyul ummiy alladhi kunna nantaziru yace na rantse maka da Allah wannan Muhammadin sallallahu alaihi wasallama shine annabin nan na larabawa da muke jira wanda baya rubutu baya karatu wanda muke ta karantawa da tafamu cewa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi ahmad babban fasana su fasana su ne yake fadan wannan fa qala hu kurz sai kurz ya ce mishi fa ma yamna'uka wa anta ta'lamu hadha yazo wata nuska da karin fa ma yamna'uka min ittiba'i to wannan lafazin min ittiba'i babu shi a cikin usul masu buga injini suka kara shi yadda yake a cikin usul shine fa ma yamna'uka wa anta ta'lamu hadha sai shi kanin ya ce ma wannan shi to san cewa annabi ne na gaskiya me ya hana ka je kai imani zaka zo kana ci gaba da rike mukami na jagoranci a kristanci in an zo gefe kuma ka ce Muhammadu akan gaskiya yake me ya hana ka ya titsiye shi kenan ko faqala sai shi wannan babban fasto yace ma sana'a bina haula'il qaum abinda ya hana ni shine abinda waɗannan kiristocin suke mana abinda rumawa suke mana sharrafuna sun ɗaukaka mu wa mawwaluna suna ba mu kuɗaɗe wa akramuna suna mutunta mu wa qad abau illa khilafu kuma sun ƙi yin wani abu sai saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaskiya amma ba zai iya binta ba saboda mukamin da yake ciki saboda ɗaukakar da ya samu a kiristanci yace ba zai iya ba ba zai iya yabba su batun da ya so a ce iyayen gidan shi kiristoci na bizanta wato na ruma su musulunta sai shi ma ya musulunta salin alin amma tunda sun ki musulunta shi ba zai iya ba ba zai iya barin wannan daula da yake cikin ta ba ya koma musulunci ya talauta har yanzu jama'a akwai kirsoci da dama manyan su musamman wannan ita ce matsalar su sun riga sun samu matsayi sun samu kuɗi sun samu ɗaukaka in sun dawo musulunci ba su da tabbacin za su samu irin wannan matsayi sun gwammace su sai da lahirarsu su an shi duniya Allah ka tsare ya ce walau fa'altu da zan shiga addininsa na za'umin na kulla matara duk wannan alfarmar da dukiyar nan da kome sai su kwace su kwace kudinsu su kwace su prison account su kwace motoci su kore ka a gida su yi wane ne da wane ne kame da za ka ga an yi wa duk wani wanda ya yi girin gidishin ya yi ƙarfin halin ya zaɓi musulunci akan yi musu biyayya malam ya ci gaba da cewa yace a fa admara alaiha minhu akuhu kurz ibnu alqama hatta aslama ba'da zalika sai kurz ya rike wannan magana a zuciyarsa yana jin takeici har sai da ya musulunta daga baya قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت wannan majhuli ne ba a san shi ba Muhammad ibn Abi Muhammad ba a san shi ba qala hadathani Sayyid ibn Jubair wa Ikrima an ibn Abbas qala ijtama'at nasara najran najrana kristocin najrana sun taru wa ahbaru yahuda inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun hadu ga su ga malaman yahudawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatanaza'u indahu suka yi jayayya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala al ahbaru kirista suka sai malaman yahudawa suka ce ma kana ibrahimu illa yahudiyya suka ce ai ibrahimu abul anbiya alaihi salam ba yahudi ne wa qalat an nasara ma kana illa nasraniyan kirista suka ce a a ba mu yarda da magana ku ba kirista ne shi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da fadin sa cikin ali ibrana قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد Allah ya ce ya kuwa likitabi wato bangarorin guda biyu duka kenan dan me kuke jayayya akan Ibrahim kowa na cewa nashi ne bayan kuma Ibrahim din nan ya rayu ya bar duniya ya shude ba saukar da at-taura ba ba saukar da injila ba littafan da kuke takama da su ya rigaye su to ina kuka samu labarin cewa shi Kirista ne yana bin injila ko shi bai hude ne yana bin ataura kuma unzilatu tawratu wal injilu illa min badi afala ta'qiluna ba ku da hankali ne ha antum haula'i Allah yace ga kunan hajjatun fi ma lakum bihi ilm tun kuna jayayya akan abin da kuke da ilimi falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm dan ne kuke jayayya akan abin da ba ku da ilimi wannan yana daga cikin shi'umcin jayayya tun kana yi akan abin da ka sani har ka zo ka kama yi akan abin da baka sani Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shike da masaniya ku ba ku da ita ma kana ibrahimu yahudiyyan Allah ya ba su amsa yace sam ibrahim ba ba yahudi bane wala nasraniyyan ba kirista bane walakin kana hanifan musliman ya kasance wanda yake kan tafarki ne mai kakke na addinin musulunci wa ma kana minal mushrikina da dai bai cikin mushrikai ku ko kiristoci da yahudawa addinin ku akwai shirka ciki Yahudawa na cewa Uzairu ibn Allah shirka ne, Kirista na cewa Masihu ibn Allah shirka ne. Allah ya ce wa makana mil mushrikina inna awlan nasi bi Ibrahima yace waɗanda suka fi kowa cancantan su ce Ibrahimu nasu ne a cikin mutane. Allah ya ce lallazina tabauhu sune wanda suka bi shi akan musulunci kenan wallazina amanu da kuma mu'minai na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu waliyul mu'minin. Eh? wa hadha an-nabiy go da shi wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama walladina amanu dan da suka imani wallahu waliyul mu'minin wa qala rajul min al-ahbar sai wani mutum cikin yahudawa kasan sun fi kowa tsaurin ido da galatsin magana sai ya ce aturidu minna ya muhammad an na'budaka kama ta'budun nasara isa ibn maryam kaji kawo shubha ko ce to yanzu kai ma muhammadu so kake a dinga bauta maka yadda kirista suke bautawa isa jama'a kuna ji ko irin wani irin shubha da suka saba kawo akan komai wa qala rajulun min nasara najran aw aw zalika turidu ya muhammad kasan kirista kuma suna da wauta nan da nan shi kuma sai shubha ta shige shi ce a dama abin da kake nufi kenan wa ilayhi tad'una shine kiran ka dama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ma'azalla ina neman tsarin Allah an a'budu ghayrallah Allah ya tsare ni daga na bautawa wani bayan Allah saboda dama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya tabbatar shine tauhidi ya tabbatar da bauta Allah shi kadai ya kore bautar duk wani abun shirka sawabin cikin annabawa ne wannan abin da ake shirka da shi ko gumaka ne ko sharifai ne ko waliyai ne ko duwatsu ko rana ko wata ko duk wani abu da wani mushriki ke takama zai bauta mushi to ina kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai raba su da shirka kuma ya daura su akan wata da haka annabi ya ce na ina neman tsarin Allah daga ne shirka da wani kuma bayan Allah au amura bi ibadati ghairi ina neman Allah ya tsare ni daga na umarci wani ya bauta wa wani Allah ma bi zalika ba afani wala amara ce ba akan haka Allah ya aiko ni ba ko ba abinda Allah ya umarci ni kenan ba فأنزل الله عز وجل في ذلك سي الله يسوكر دفع إنساء ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي Allah ya ce faufau baya yiwuwa ga wani mutum Allah ya zaɓe shi ya maida shi annabin Allah ya maida shi manzo ya bashi littafi ya bashi hikima ya bashi annabta me kun yi wa'azin tauhidi me kun yi kira mutane zuwa ga bauta Allah sai kuma ya buge da cewa ku zama bayina kuma bayan Allah Allah ya ce haka ba zai yi ga wani annabi walakin sai dai abin da zai dinga faɗa shine kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun zai wa'azi ne ce ku zama bayan Allah masu bin tafarkin Allah masu ibada ga Allah sakamakon abinda kuke karantawa da abinda kuke darasinsu wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba kuma sam wannan annabi baya umurtar ku da ku riki annabawa da mala'iku a matsayin ubangidai aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun kuna tsammanin sai annabi ya umarce ku da kafirci bayan kuna musulmai ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم sannan Allah ya ambaci alƙawarin da aka ɗauka a kansu da su da iyayensu min almithaqi bi tasdiqi cewa sun ɗau alƙawarin za su amsa su gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa iqrarihim bihi ala nafsi anfusihim da suka yi iqrarin cewa lalle sun faɗa haka faɗin Allah wa faqala sai Allah ya ce wa akhadha wa id akhadha Allah mithaqan nabiyina zuwa ƙarshen fadan Allah mina shahidina cikin dai Ali Imran fadan Allah wa id akhadha Allah mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi yace ka ambata musu wato irin alwashi alƙawarin da Allah ya dauka tsakanin shi da annabawa me faru ne mallam ha yake cewa wai za a kada Allah وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم الله يتي لتؤمنن به ولتنصرنه Allah ya ce ka ambata musu alƙawarin da muka ɗauka tsakaninmu da annabawa cikin al'ummar banu Isra'ila kiristocinsu da yahudawansu cewa lama ataitukum min kitabin sakamakon wannan abin da na baku na littafi da hikimar da na baku ta annabta thumma ja'akum rasulun sai annabi ya zo muku idan annabin nan ya zo musaddiqul lima ma'akum yana ne gaskata abin da ke tare da ku Allah ya ce da tu'minun nabi alƙawari tsakana da ku za ku imani da shi wala tansurunnahu kuma za ku taimake shi Allah ya ce ƙala a ƙarautun kun furta kun yadda kun yadda da wannan agreement din wa akhasum ala zalikum isri kun yadda kun dauki wannan alƙawari mai nauyi qalu aqararna suka ce mun yarda sai Allah ya ce ƙala fashhadu to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahid ni ma ina cikin masu shaidawa kamar ku shine abin da yake ishara anan cewa Allah ya dauka musu alƙawari cewa sun dauki alƙawari tsakaninsu da Allah cewa za su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su imani da shi za su taimake shi da da manzon Allah ya zo sai suka cika wannan alƙawari Yahudawa suka suka suka ja da baya suka lankwashe kansu suka ƙaryata kansu suka ƙi imani da abin da suka faɗa a farko Allah ka tsare mu daga tabewa وحدثني محمد بن سالم بن أبي أمامة قال لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين منها yayin da nasara najran suka zo suka ce suna da tambayoyi akan al'amarin annabi Isa alaihi salam shine Allah ya sauka musu da alif lam mim ali imran tun daga farkon ta har zuwa ayoyi 80 ta sauka ne lokaci guda akan wannan kadiyar warwina an abi abdullahi al-hakim malam yace mun anso daga malam abu abdullahi al-hakim kamar da yake cikin littafin dalailun nubuwa da shi ma bai haƙiyar wato ta hanyar hakimin an al-asam an ahmad ibn abdul jabbar an yunus ibn bukair an salamata ibn abdi yasu ana iya karantawa da abdu yasu bisinil muhmala ko abdi yashur bi shinil mu'jama duk yazo a haka an abihi daga babansa an jaddihi daga kakansa kala yunusa yunus dan bukai yake cewa wa kana nasraniyan shi salama ibnu abdi yaso kristani abdi yaso wato bawan masihu kenan kristani fa aslama sai musulunta sai ki bada labari cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kataba ila ali najrana bismi ilahi ibrahim wa ishaq wa yaqub lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wa kiristocin najrana sako yace da sunan Allah ubangijin annabi ibrahim da ishaq da yaquba amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibadi nabi yace musu ina kiran ku zuwa ga bautar Allah ku daina bautar mutane ƴan uwanku ku dawo ku bauta wa Allah ubangijin mutane wa ad'ukum ila wilayatillahi min wilayatil ibad ina kiran ku zuwa ga ku dawo ku jibinci Allah ku bar jibintan mutane ƴan uwanku fa in abaitum in kun ki fal jizyatu to za ku biya mu jizya fa in abaitum idan kun ki faqad azantukum bi harbin to na muku shela cewa zan yake ku wassalam ku zama lafiya falamma atal usqufu usqufal kitabu yayin da wannan wasiqa ta zo gun fastan nasu faqara'ahu sai ya karanta fazi'a bihi sai hankalin shi ya tashi wazu ira bihi zu'uran shadidan ya fita a hayyacinsa ya fara tunane-tunane da sambatu فبعث إلى رجل من أهل النجران يقال له شرحبيل ابن وداع sai aika wani cikin dattawa cikin manyan gari cikin mutanen Najran wanda yake ce ma Shurahbil dan Wada'a wa kana min Hamadan kabilar suke walam yakun ahadun yud'a idza nazala mu'dilatun qablahu idan suka shiga cikin wata sarkakiya ko suka samu wata matsala ko wata babbar kadiya ta zo ba a kiran kowa sai an kira shi wannan dattijan lal aiham wala sayyid wala aqib duk waɗancan ukun da muka ji an ce sun tafi gumin Allah sallallahu alaihi wasallam su kansu ba a kiran sai an nemo shi fadafa al usqufu kitaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilayhi faqra sai wannan fasto ya miƙawa wannan dattijo littafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wasiƙa sai ya karanta ta faqala al usqufu sai faston ya ce ya aba maryam ma ra'ayuk ya ce me za ka ce game da wannan sako faƙalar shirabil shirabil yake cewa laƙad alimtu ma wa adallahu ibrahima fi zuriyati isma'ila ya ce hakika ina da masaniya cewa allah ubangiji ya yi wa annabi ibrahim alƙawarin zai gadar da annabta a cikin jikokinsa ta hanyar isma'ila ba ta hanyar ishaƙa kaɗai ba minan nubuwa ya ce fama yi umaru an ya kuna haza huwa zalikar rajin ya ce babu mamaki abu ne mai yiwuwa ya zama wannan shi ne mutumin da Allah ya yi wa Ibrahim alkawari cewa a cikin jikokinsa ta hanyar Ismaila za ta da wani annabi laisa lifin nubuwata ra'ayu ya ce amma ban da masaniya akan ilimin annabta lauka na min ari bin nan لو كان من أهل آه نعم لو كان من أهل نجران يقال له haka ne kuwa akwai wani abu da ya na yawwa law kana min amri dunya haka yake law kana min amri dunya la akhbartuka anhu da a ce al'amarin duniya ne da na baka labarin sa to a wannan nuskar da ke hannuna kalmar ta cire lau kana min amri duniya la akhbartuka anhu da na baka labari game da shi sannan yace thumma ba'atha ila rajulin min ahli najran yuqalu lahu abdullah ibn sharabi haka ne ko sannan sai aka aika aka zo da wannan mutumin wa huwa min bi asbah min himyar yana cikin zu asbah kabila ce cikin himyarawa fa fa ujlisa sai aka zaunar da shi fatanaha sharhabil fajalasa nahiya haka ne sai wato sharhabil wancan sai koma gefe sai aka zaunar da wannan mutumin a gefe daya fa ba'athal usqufu ila rajulin min ahli najran yuqal lahu abdullah ibn sharhabil wa huwa min ذي أصبح من حمير فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه يكرن تامي لتساف يتنبيش قمد رأي ينسى قمد مسألة فقال له مثل قول شرابيل فقال له الأسقف تنحى فجلس فتنحى yace mishi kauce ka bada waje sai ya kauce shi ma ya faɗi irin abin da wancan ya faɗa faqala lahu misla qawl sharabil faqala lahu al-usquf tanaha fajlis fatanaha fajalasa nahiyatan yaruna a gefe fa ba asal usquf ila rajulin min an najran yuqal lahu jabbar ibn fayd min bani al-harith ibn ka'ab fa qara'ahu al-kitaba ya kara aikawa ka kira wani dattijo mai suna jabbar ibn fayd shi ma karanta mai littafin wasalahu anir ra'ayi fihi ya tambaye shi me ya gani فقال له مثل قول شرهبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى شما يفدين واتشم مغانا سيتي مشي كوما جيفي فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا ودي ga duk maganan dattawan su ya ta hada akan wannan to mu gane wani fiqhu mai kyau a cikin wannan mu'amalar ta waɗannan kristocin shine duk sanda wata magana mu'udala ta zo wani rikici wani abu da ba fahimce shi ba to su ake nema dattawa masu shekaru da hikima da hangen nesa da gogewa a rayuwa bai kira samarin gari ko 'yan bana na iya ko 'yan bana bakwai ba sai ta kiran dattawa ɗaya bayan ɗaya to mu kiyaye wannan jama'a duk wani abu da kaga ake so a ci nasara a kan shi musamman ana so a fahimci wata ƙabiya to ana neman gogaggu ne a wannan harkar in harkar siyasa ce a nemi 'yan siyasa in harkar mulki ce a nemi masu mulki in harkar ilimi ce ko addini a nemi irin waɗanda suka san wannan harka wanda suka daɗe a ciki wanda suka gajiya suka gayo to su ne za su iya ba da wato mafita a kan duk wani abin kamar yadda ka san idan ana ana ana ana rigima tsakanin mata da miji mai Allah ya ce fa su hakaman min ahliha wa min ahli wa hakaman min ahliha a turo wani babba mai hikima a cikin danginsa da danginta ba za a ce a ji a kira kannanta da kannan shi ba sai su da ku saboda yara ne matasa ba su da hankali sai dai a kira dattawa wan ubanta limamin anguwa dattijo kaza da dattijo kaza su ne za su yi magana ta hankali amma ka ce kowa ta turo kaninta dan shekara 22 yazo yana bunkuro kirji haka kafin ka ankara za a fara dukan juna to haka ko harka addini ce jama'a ba a saka ƙananan masu ƙananan shekaru da ƙaramin experience a ce su za su fitar da mafita a kan harka addini dole a samu rigingimu irin wanda muke gani din nan Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa ya ce to da ra'ayinsu ya haɗa a kan haka amaral uskufu bin naqus sai wannan fasto nasu yasa aka ɗauko ƙaho annaqus irin wannan abin nan ganga ɗin ganganin da ake bugawa ba ƙaho ba ne band fadduriba bihi aka zo aka buga irin ganganan ta coci da ake bugawa ana so a tara mutane kaga mu a musulunci sai a kira as-salatu jami'a yanzu kuma sai a buga ganga katotuwar gangan nan shikenan sai mutane suka hadu wa rufi'atil musuhu al-musuh jam'u mish ana yakanta kuma a ce al-musu ayi dauri akan sirrin shine jam'u mishin shine wato wani wani kyalle ne ko kuma wata tuta da ake yi daga daga fata wadanda sun daga ta alamar akwai wani babban al'amari da ake so a tattauna akan shi yace da aka tattara su fi sawami'i aka daddaga waɗannan tutoci a cikin as-sawami sune wuraren ibada kaman wato ikkilisiya kenan ko makamantansu وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار in sun shiga cikin tashin hankali haka suke wa idza kana faza'uhum bil layli duriban naqus idan da dare ne suka firgita sai a buga wannan ganga wa rufi'atin niran sai a hura wuta fi sawami fatsama hina duriban naqus wa rufi'atil al musuh ahalul bawadi ahalul wadi alahu asfal sai mutane suka taru gaba ɗaya mutanen wannan kwazazzabo suka taru sama da ƙasa wa turul wadi masiratu yawmin lirakibis sari tarin mutanen ya kai tsawon tafiyar wuni guda ga matafiyi ga mahayi wanda yake sauri wato tsawon kilometers kenan tarin mutane wa fihi 73 qaryatan dama al'umma ce da suke da ƙauyuka guda 73 yazo a tunuska wa fihi 73 wanda shine ma asalin abin da ke cikin rubutu ibn qayyim wannan kuma 73 ya saba wa kaidar larabci aljadda shine a ce 73 qaryatan saboda garuruwa ne a da ba irin kamar da ake yin gari ne yanzu a taru duka a waje ɗaya ba galibi kamar abin da aka kira da suna rigage ne kowa anguwar shi daban ko rigar shi daban waɗannan ƙauyuka gaba ɗaya sai suka haɗu a wuri guda wa yashruna wa mi'ata alf muqatil sannan kuma akwai mayaka sojoji mutum 120 faqara alaihim kitaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai rute karanta musu shi babban fasta nasu ya karanta musu wasikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasalahum anir ra'ayi fi yace me kuke gani game da wannan wasika fajtama ra'ayu ahli alwadi minhum ala an yab'asu shurahbil ibnu wada'a alhamdani sai suka ce abin da ya kamata a aika wannan jagora da shida wato abdullahi ibn shabil wa jabbar ibn faid al-harith al-harith waɗannan manyan guda uku aka ce a tura su su tafi madina fa ya atuhum bi khabari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su je su kawo musu labari su je su yi istitla'i su ga me ake ciki su zo su faɗa musu cikakken bayani game da halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai fantalaqal wafdu hatta idza kanu bil madinati wada'u thiyab as-safari alu suka tashi suka kama hanya da suka isa madina kafin su shiga gari sai suka cire tufafin matafi tafiya a wancan lokacin suna da tufafin da suke yi da ita wanda za a yi duk wani datti da wani wahala yana iya jurewa don su zo bakin gari sai kuma su cire su sa kayan shiga gari sai suka cire tufafin tafiya wala bisu hulalan lahum yajrunaha suka sanya wasu kayan karas kayan gayu suka shiga waɗanda suna suna jan ƙasa minal hibarati daga cikin kayan gayun akwai alhibara alhibara riga ce a ƙasar yaman wadda take kamar da suke cewa darbun min burudil yamani munammara wani nau'i ne na sutura ƙasar yaman wanda ake musu a tannir kamar a ce ana musu design kamar da ake yin wato aiki na keke ko na hannu ko makamantansa a rigunan mu irin na wannan zaman to shine munammara an yi musu design an musu an sa musu beza a wuya da hannu da bakin aljihu da kafada da sauran da yadda aka saba yin aiki ina fata mun gane wannan sai suka saka irin wannan kayan wa khawatimul zahab da zabba na zinariya thumma talaqu hatta ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka saki tashi suka karasa cikin garin Madina suka isa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fa sallamu alaihi suka gaishe shi falam yarudda alaihim assalam annabi ya amsa musu ba wa tasaddaw li kalamihi naharan tawilan suka yi ta kokarin su yi magana da shi suna nema ya kula su tsawon wuni falam yukallimu annabi yake kula su sallallahu alaihi wasallam wa alaihim tilka alhulal wal khawatim adh suna sanye da waɗannan kaya na yan gayu da zabba na zinariya fantalaqu yatba'una usman ibn affan wa abdurrahman ibn auf da suka rasa yadda za su yi annabi ya kula su sallallahu alaihi wasallama sai suka fara zagayawa cikin garin Madina ko za su ga wanda suka sani wanda zai ba su shawara ko ya ga musu ya kamata su ai ko sai suka kici musu da wasu mutane guda biyu da sun san su Usman ibn Affan da Abdurrahman dan Auf wa kana ma'rifatan lahum dama sun san su ai na suka san su kana yukhrijan al'ira min al-jahiliyyati ila najran waɗannan 'yan kasuwa ne guda biyu sai na Usman da Abdurrahman dan Auf Allah ya kara musu yadda sun kasance suna fita da karafkar kasuwanci a zamanin jahiliya daga Makka su je ina su je Najran fa yushtara lahumma min burriha idan suka je attajirai ne za su samu masauki ne su zauna su raba wa mutane kuɗaɗe suna da agent za su raba musu kuɗaɗe su kuma su shiga ƙauyuka su shiga anguwanni su siyo musu min burriha wa samariha wa zurratiha sai su dinga siyo musu dangin ababe irin hatsi da ɗan itace da shinkafa ko dawa kuma kamatu suna fata mun gane wannan to zaka an san su an san masaukin su an san suwa suke hulɗa da su yace fa wajaduhuma fi nas min al ansari wal muhajirin fi majlis suna zuwa su suka samu sayyidina Uthman da sayyidina Abdurrahman dan Auf Allah ya kara musu yadda suna zaune a wata majalisa cikin wasu tawaga cikin mutanen Madina da mutanen Makka faƙalu sai suka ce ya Usman wa ya Abdurrahman inna nabiyakum kataba ilaina bi kitabi annabinku ya aika mana da wata wasiƙa fa aqbalna mujibi da lahu mun zo mu amsa kiran shi fa atainahu mun tafi inda yake fa sallamna alaihi mun mai sallama falam yadudda alaina falam yadudda falam yadudda salama ya ga wata nuska falam yadudda alaina salama to wannan alaina ba ta cikin usulin yadda ya ba cikin usulin shine falam yadudda salama bai amsa mana ba wata saddaina li kalamihi naharan tawilan mun ta tare shi mu mushi magana tsawon wuni fa ayana an yukallimana mun gaza ya ki mana magana famar ra'ayu minkuma me shawara ku ana udu shin mu koma garin mu ne kawai fa qala li ali ibn abi talib wa huwa fil qawl kaga har ila yau sai suka nemi to yanzu kaga an yi magana akan wani abu da shafi siyasa harkar gudanarwa hulɗa da ƙasashen ƙetare ko to ko ne expert a wajen saboda ambassador ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da sai suka nemi shawara a gushi shine mugar da muke kuma ya taso sai a nemi suwaye ahlul halli wal aqd kaga in shekaru ne sun fi sayyidina Ali kuma su sun je har kasar waɗannan mutanen sun san su amma shi kuma yayi hulɗa da wasu abokan tattaunawa ko abokan sulhu ko abokan yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan makusanci ne gare shi fiye da su ya san ɗabi'u da halayya da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke hulɗa da mutane so da sai aka ce mishi me kake gani ya kai sayyidina ali radiyallahu anhu sai ya ce ma tara ya abul hasan fi haula il qaumi fa qala ali li usman wa abdurrahman radiyallahu anhuma ara an yad'u hulalahum wa hadhihi khawatimuhum ina ganin su cire wannan kayan na alfahari su cire waɗannan zobban na zinari su ce su sake mashi magana wa yalbasu ba safari su sa kayansu na halin tafiya sun mai atu ilai su ce gumin zala sallallahu alaihi wasallam fa fa'ala al-wafd zalika kuma sai suka yi hakan fa wada'u hulalahum wa khawatimahum thumma adu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa sallamu alaihi fa radda salamahu aiko suna zuwa gumin zala sallallahu alaihi wasallama a cikin kayansu babu wani alama alfahari ko nuna isa suna ce mishi assalamu alayka muhammad ko makamancin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai musu da sallama su falam thumma sa'alahum wa sa'alu sannan suka tattauna da shi suka mai tambayoyi shi ma musu tambayoyi falam tazal bihi wa bihim almas'alatu hatta qalu ba su gushe ba suna tambayarsa yana ba su amsa yana tambayarsu suna amsa mushi har suka ce mushi ma taqulu fi Isa alaihi salam muna so mu san matsayinka game da annabi Isa fa inna narji'u ila qaumina wa nahnu nasara muna so mu koma a gun mutanen mu kuma ka san mu kirista ne fa yasurruna in kunta nabiyyan an na'lama ma taqulu fi to muna so in dai da gaske ne kai annabi ne muna so mu san matsayinka game da annabi Isa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma yake ce musu ma indi fihi shay'un yawmi hada yace a yanzu dai ba ni da wata amsa ko wani bayani fa aqimu ku zauna a nan garin ku jira ni hatta ukhbirakum bima yuqalu li fi isa alayhi salam ina sa ran ubangiji na ya muni wahayi ya bani bayani akan isa alayhi salam sai na bayyana muku fa asbaha al-ghadu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya waye gari washe gari wa kad anzalallahu azza wa jalla a lokacin Allah ya sauka mishi da fadin sa inna masala isa inda Allah ka masali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaq min rabbika fala takunanna min almumtarin wa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min alilmi faqul ta'alu ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين cikin suratu Ali Imran daga ayata 59 zuwa 61 Allah ya sauka mishi da cewa inna mathala Isa inda Allah lalle misali annabi Isa alaihi salam a wurin Allah ka misali Adam kamar misalin annabi Adam wato ta fuskar halittar su da Allah yayi bisa sabanin abin da aka saba na al'ada ta fuskar haka ta fuskar shi annabi Isa alaihi salam bai da uba sai dai uwa shi ko annabi ainihin Adam alaihi salam bai da uwa ma bai da uba gaba daya dukkaninsu an halicce su ba tare da al'ada da aka sani ta saduwa tsakanin miji da mata daukan ciki da haihuwa ba Allah ya yi wannan kwatancan wanda kamar ibn qayyim yake fada a wani waje cewa wannan ya daga cikin dalilai ala sihhatil qiyas ingancin yin kiyasi a wajen kafa hujja kamar da ya faɗa mana a gaba Allah ya ce irin wannan ne kamar da ibn kathir yake faɗa a cikin tafsirinsa aka ce musu kun san adamu an halicce shi babu ɗa babu uwa babu uba suka ce ne to nisa kuke mamaki dan an ce muku Allah ya halicci annabi isa babu uba sai dai uwa sai kuka ce wai in dai haka ne sai dai in ya zama ɗan Allah ta'ala Allahu amma ya kulu zalimuna uluwan kabira na fata muna gani sai ce fa man Allah ya ce alhaqqu min rabbika haka ne ko thumma qala lahu kun fayakun Allah ya ce mishi zamo sai ya zama alhaqqu min rabbika wannan zance ne na gaskiya daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarina kar ka zama daga cikin masu jayayya wanda yake cikin mira fa man hajjaka fihi duk wanda yace zai jayayya da kai akan annabi Isa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan wannan ilimin da ya zo maka karku ta jayayya da shi to sai dai kawai ku yi mubahala don ku dinga jayayya wannan ya fada wannan ya fada ba wanda zai yadda da gaskiya da ɗaya yake a kai to babu wani fa'ida akan wannan jayayya to sai ku dawo matsaya kawai sai Allah ya ce fa kul ce musu ta'alau in kun isa ku zo nadu abna'ana wa abna'akum ku kira mu kira ƴaƴanmu da ƴaƴanku wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira matanmu ku kira naku wa anfusana wa anfusakum mu mu zo da kanmu kuma ku zo da kanku thumma nabtahil sannan mu zo mu yi ainihin mubahala wato mai rantsuwa kowa akan cewa magana shi ce gaskiya fa naj'al la'anatallahi 'alal kadibin sannan mu ce wanda duk ya ƙarya Allah ubangiji ya tsine masa albarka fa abau an yuqirru bidhalika sai suka kiyarda su tabbatar da wannan fa asbaha falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-gada bada ma akhbarahumul khabar yayin da aka sake wayan gari rana ta biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan labari aqbala mushtamilan ala al-hasan wal husayn sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho yana rungume da al-hasan da husaini radiyallahu anhuma fi khamilin lahu a cikin wani bargo nashi wa fatimatu radiyallahu anha da fatima Allah ya kara mata yadda tamshi inda zahrihi lil mubahala tana tafiya a bayansa ya taho da su da niyyar mubahala din walahu yawma idhin iddatu niswa a lokacin yana da mata da yawa ba mace ɗaya ba fa qala shirahbil li sahibi ya abdullah ibn shirahbil wa ya jabbar ibn fayd qad alimtu alimtu ma anna alwadi idha istama'a alahu wa asfalahu lam yari wa lam yasduru illa ar-ra'i sai ya ce musu ya kai abdullah ibn shirahbil da jabbar kun san cewa mutanen kwazazzaban garinmu in aka taru babu wanda yake yin wata magana sai abinda nace sai ra'ayina wai ni wallahi ara amran muqbilan yace kuma wannan al'amarin musuluncin wallahi wani abu ne wanda ya taso gadangadan sai ya ci nasara wa ara wallahi in kana hadha ar-rajulu malikan mab'uthan fa kunna awwal al-arabi fa ana fi ainihi ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بزائر ce idan da gaske ne wannan mutum Allah ya bashi annabta ne da sarauta shi a inda yake tunani kenan kuma muka zama farkon larabawa da muka sa mashi ido ya tsa ido muka ce ba mu yadda ba ce to wallahi al'amarin shi ba zai gushe ba har sai mun zama mu ne na farkon waɗanda zai kwashe ƙafa in muka zama farkon wanda suka ƙaryata ce wallahi mu ne farkon waɗanda za a za a kauda mu wa inna adna al-arabi minhum jawar mun fi kowa kusa da laraba kusa da waɗancan mutanen wa in kana hadha rajulun nabiyyan mursalan fala annahu in in sarki ne muka yi rigima da shi yana da ƙarfi da zai ci nasara akan mu in annabi ne muka yi tsinene ruwa da shi fala ya buƙa ala wajal ardi minna sha'aratun wala zafarun illa halal in dai annabi ne na Allah in muka sake muka yi wannan mubahara to duk inda zuriyar mu take gaba ɗaya sai ta kare kakab fa qala lahu sahibahu sai suka ce mishi to man ra'ayu to me kake gani me kake gani sai ya ce wa qad wada'atuk wada'atkal umuru ala dira'in fahati ra'ayik ci ga al'amura sun zo kusa lokaci ya ƙure ya kake gani me ra'ayinka faƙala ya ce ra'ayi an uhakimahu fa inni ara rajulan la yahkumu shatatan abada faƙala lahu anta wa shi ni na ganin abin da za mu ce mushi to mu ce duk hukuncin da ya yanke mun yadda kuma ina ganin mutum ne da bayi da zalunci kuma da al'amarin gare shi mu ce ka yanke mana hukuncin da ka so falaki ya shirhabi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni qad ra'aytu khairan min mula'ati sai ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya Muhammad kamar da suke ce mishi ina ganin wani abu da ya fi alkhairi fiye da mu yi alatsi ne mu da kai faƙala wa mahuwa me shi ƙala shirabil hukumuka liyawma ila al-layli wa lailatika ila as-sabah fa mahma hakamta fina fa huwa za'iz ce mun baka daga yau zuwa dare zuwa gari ya waye kai tunani kai shawara duk abin da ka yanke akan mu cewa ko mu bada jizya kaza ko mu yi kaza ko mu yi kaza mun yadda فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال الله يتي لعل وراءك أحد يثرب عليك karfa ya zama a bayanka in ka yanke wannan hukunci akwai wanda za su zarge ka cewa ba su yadda ba shine yusarrib ya lumuka fa qala lahu shurabi sal sahibayya sai ce annabi ka tambayi waɗannan guda biyu ko akwai wani wanda ya isa in nayi magana a cikin mutanen Najran yace bai yadda ba faqala ma yaridul wadi wala yasturu illa ar-ra'i shirabi suka ce ai duk maganar da ya fada ita ake bi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafirun aw qala jahilun muwaffaqun sai annabi ya ce oh ga wani kafiri ko kuma wani mai musun gaskiya amma wanda Allah ya bashi gam da katar a cikin al'umma shi gashi dai kafiri amma Allah ya bashi dama a cikin mutanen shi ma'ana da yayi amfani da wannan daman mana yace duk musulunta ni ma na musulunta da sai ya fiye mishi ko mun gane ka ta daga hannu lokaci yayi to sai mu tsaya nan inda yake cewa sai mu tashi nake cewa faraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yula'inhum hatta idza kana min al-ghadi atawhu fakataba lahum al-kitaba sai mu tashi nan insha Allah a darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah